أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Rihlatul Khulud za mu tashi shafi na 83 wato tsakiyar shafi na 83 inda mala ya ce wa ilaika namuzat li su'il khatimatul mu'addi ila al-kufri wato mala ya ce bari zan baka misali ga misalai Allah ka tsare mu na mummunan cikawa wato abubuwa da suke jawo mummunan cikawa Allah ka tsare mu wanda har mutum yakan kai shi ga kafircewa kafin ya mutu Allah ka kiyaye ba ku ci amin ba kowa Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah ka samu mutu muna musulmi يروى عن وهب بن منبه قال كان عابد في بني إسرائيل وكان عابدا عبد أهل زمانه وكان في زمانه ثلاثة أخوة إخوة لهم أخت وكانت بكرا ليس لهم أخت غيرها فخرج البحث على ثلاثتهم فلم يدروا عند من يخلفون أختهم ولا من يعملون عليها ولا عند من يدعونها قال فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند آبد بني إسرائيل وكان ثقة في أنفسه فأتوه فسألوه أن يكفوها عنده فتكون في كنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتهم فأبى ذلك وتعوذ بالله عز وجل منهم ومن أختهم قال فلم يزالوا به أتى أداءهم قال أنزلوا أنزلوها في بيت حيال صومعتي قال فأنزلوها في ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها فمكثت في جوار ذلك العابد زمانا ينزل إليها بالطعام من صومعته فيدعه عند باب الصومعة ثم يغلق بابه ويصعد إلى صومعته ثم يعمرها فتخرج من بيتها فتأخذ فتأخذ ما ودع لها من طعام قال فتلطف له الشيطان فلم يزل يرجبه في الخير ويعزم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا ويخوف ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها ولو مشيت بالدعام حتى تدعه على بابها باب بيتها كان أعظم لأجرك فلم قال فلم يزل به حتى مشى إليها بدعامها ودعه على باب بيتها ولم يكلمها قال فلبث على هذه الحالة زمان ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجل وحده عليه وقال لو كنت تمشي إليها بدعامها حتى تدعه في بيتها كان عظم لأجرك قال فلم يزل به حتى مشى إليها بالدعام ثم ودعه في بيتها فلبث على ذلك زمان ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وحده عليه فقال لو كنت تكلمها وتحدثها فتعنس بحديثك فإنها قد استحشت وأحشة شديدة قال فلم يزل به حتى حدثها زمانا يدلو إليها من فوق صومعته ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال لو كنت تنزل إليها وتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقول على باب على هي على باب بيتها وتحدثها كان آنس لها فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها فلبث زمانا يتحدثان ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والثواب فيما يصنع بها وقال لو لو خرجت من باب صومعتك ثم لو خرجت من باب صومعتك ثم جلست قريبا من باب بيتها فحدثتها كان آنسا لها فلم يزل به حتى فعل قال فلبث زمانا ثم جاءه إبليس عليه لعنة الله فرغبه في الخير وفيما له عند الله سبحانه وتعالى من حسن الثواب فيما يصنع بها وقال له لو دنوت منها وجلست عند باب بيتها فحدثتها ولم تخرج من بيتها ففعل فكان ينزل من باب صومعته فيقف على باب بيتها فيحدثها فلم فلبث على ذلك حينا ثم جاءه إبليس فقال لو دخلت البيت معها فتحدثها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك ولم يزل به حتى دخل البيت وجعل يحدثها نهارها كله فإذا مدى النهار خائتين إلى صومعته ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزين حاله حتى درب العابد على فخذها وقبلها فلم يزل به إبليس يحسنها في عينه ويسول له حتى وقع عليها فأهبلها فولد له غلاما فجاءه إبليس فقال أرأيت إن جاء إخوة الجارية وقد ولدت منك كيف تصنع لا آمنوا أن تبتدها أو يفدحوك فاعتمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه, وادفنه فإنها ستكتب ذلك عليك مخافة إخوتها أن يدلوا على ما صنعت بها ففعل فقال أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها قال فخذها واذبحها وادفنها مع ابنها فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحفرة مع ابنها وأطبق عليهما سكرة سكرة عظيمة وسوى عليهما وسئل إلى صومعته يتعبد فيها فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث حتى أقبل إخوتها من الغزو فجاءوا فسألوا عنها فنآها لهم وترحم عليها وبكاها وقال كانت خير امرأة وهذا قبرها فانظروا إليه فأتى إخوتها القبر فبكوا إخوة أختهم وتراحموا عليها فأطعموا على قبرها أياما ثم انصرفوا إلى أهلهم أهلهم karatun da yawa mu bari na zo nan sai na ci gaba na mala yake an ruwaito daga wahab dan munabba wannan yake cewa akwai wani mai bautan Allah a cikin bani Isra'ila kuma a zamanin shi ba wanda ya kai shi bauta kusan da su masu bauta ne kuma a zamaninsa akwai wasu ‘yan uwa su uku suna da kuma ‘yar uwarsu mace su uku ne mazaje da ‘yar uwarsu ɗaya mace ita ce ƙarama iyayensu duka sun rasu to sai fita ya kama su gaba daya dukansu za su yi tafiya za su tafi yaƙi za su fita za su tafi yaƙi wasu ce yaƙin da za su je na neman abinci wasu ce yaƙi kuma na yaƙi to kwalakula halin za su yi tafiya dukansu da haka sai suna neman aina ne za su ajiye 'yar uwarsu wanda za su ajiye ta har sai sun dawo inda za su samu aminci to shi ne sai kowannen su yi tunanin wajen malamin nan malami mai bauta cewa su ajiye ‘yar uwarsu a wajensa wa kuma kowanne ya yi da shi da aka sai suka taso suka zo suka same shi suka tambaye shi cewa ga abin da suke so za su ajiye ‘yar uwarsu a wajensa idan suka dawo sai su zo su tafi da ita ta zama tana mabautaka da shi yana kula da ita suna faɗa sai ya ce ina neman tsarin Allah daga shaidan ya ce wannan shi ba aure ba na yaya za a yi ya yi musu a bai yadda ba suka yi ta roƙon shi ai ganin cewa shi mutumin kirki ne har ya yadda ya ce to amma ga gefen inda yake shi daman wajen bauta yake har sai ya sa tsani yake hawa kaga shi ba ruwan shi da ita sai ya ba ta waje a ƙasa ta samu waje aka ajiye ta shikenan su kuma suka tafi suka barta yana wajen bautarsa haka duk abin da ya samu na abinci sai ya sauko mata da shi ya ajiye mata a kofar ɗakin ta inda take sai ma ya koma sama sai ya yi magana na cewa ta fito za ta ga abin abinci haka nan ya dinga yi ya dinga yi tsawon lokaci sai ya kulle wajen bautar shi ita kuma sai ta fito sai ta tsawo abin da aka samu su ta ci ana nan sai shaɗin ya lallabo sai ya lallabo ya zo wajensa sai na gaya masa wannan aiki da kai ai aiki ne na alheri aiki ne wanda yake mai lada mai yawa amma kuma akwai saura ya kamata ka kula da ita wannan yarinya sosai wato yadda kake yin nan bai yi ba yato kuma yadda kake barin ta tana fitowa waje ai wasu ma za su iya ganin ta in an ka ci amana ke na ka bar ta wasu zuwa su zo su zama na ka san iblis sai wani ma ya ce yana ko yana son ta kaga dai duk kai ka jawo yayi ta masa bayanai ya ce irin haka ka ringa in ka je da abinci maimakon sai ka ajiye ka koma ka tsaya ka tabbatar ta fito na ya ta dau abincin kaga ai an gane da sai ya aje ya ma koma sai magana cewa yanzu cewa kar wani wajen fitowanta kuma ya ganta kai kuma ka riga ka koma kuma an baka amana za ka gara ka tsaya ka tabbatar ta karba abinci ta koma kun ga wannan magana kamar maganar kirki na ina nufin kamar da gaske to shine ya har ma yace masa in haka ladan ka zai yawa wato Allah zai baka lada in haka kake yana ta lallaba shi kenan har ya dawo yana yin haka sai ya zo kofar ta ya ajiye mata abinci har ma ya mata magana haka nan aka samu tsawon lokaci sai kuma shedan ya ƙara zuwa ya ƙara yaba masa cewa kai wannan aiki da kake wato kana jin nasiha na kana aikin alheri ladanka ya ƙara waya lalle ka ƙara himma kuma amma ya kamata ka ka ringa barinta wato maimakon in ta in ta fito ta riga dan fitowa waje hmm ta riga dan fitowa waje dan tana shin iska shi ma zai sa ladanka yayi yawa haka nan ya sa ta taka dan taho ta karbi abincinta yakan je ajiye mata a bakin kofa har ta fito bayan haka shaidan ya ƙara zuwa ya ƙara ce masa wannan fa bai isa ba ya kamata ka ringa tsaya kuna hira eh a bar mutum ba magana ba abokin magana ba abokin tattauna wannan sai ya zama kamar wata dabba yayi ziga shi ya ziga shi shi ma ya zama sai kan zo ya zauna har sai ta hira tare da shi da ita in ya gama sai ya hawo wajen bautarsa sai ya rabu da ita shi dai ya ƙara zagayewa wani lokaci ya ƙara ce masa ya kamata ka ringa ma shiga ɗakin inda take eh ka san Allah Qur'ani ba ta yana zan amal la tattabi'u khuduwati shaytan dama aiki haka yake ko mutane da kaga suna saban Allah ai ba rana guda suka fara idan ya dan saka kadin misali a ce ma saban Allah step step ne a ce step ya kai goma kowane step ya fi na ƙasa to shi ɗan da su step one zai fara in kana step one sai har ka saba da shi zai zama ba matsala ba sai ce an jima sai ce ɗan haro step two ma na ku ga yadda ake game ko step one step two step to haka haka yake shine kuduwa tu shaidan yana lallaba yana lallabawa har sai ya ga ya halaka mutum in yi mutum ya kai wani kuma labul sai ya gama kawai tsoron sabon ma baya masa wani damuwa kasa wannan ya fi komai zama matsala wanda yake sabon Allah yana damuwa yana jin ya saba Allah yana cikin damuwa shi lamarinsa da sauki na ba kamar wanda kawai saba Allah ya zama normal ba Allah kiyaye wannan musifa ce babba eh dan kaga kenan mutum zai zama zuya kan gari zuciyarsa ta ke kashi kawai shi ya tafasa ba jin tsoron kuna eh sai kawai ran da ya ji shi a kabari kuma Allah ya kiyaye da haka ya zo ya sa shi yana ta hira da ita cewa dai ya ɗebe mata kewa yana zama a ƙofar ɗakinta yana shiga ɗakinta takan fito waje su zauna su hira shi ma aka samu tsawon lokaci haka ne sai ya sake zuwa shedan ya ƙara zuwa ya ce lalle wannan aiki da kake aiki ne na alheri kuma ya lalle ya yi kyau amma ya kamata ka ringa zama tare da ita tsawon lokaci eh don ta samu ɗaukewan kewa har dai shi ma aka samu lokaci ya ƙara zuwa sai ta kaga a na ƙarshen ma sai da kanshi malam sai ce Allah ya la'ance shi idan ya zo ƙarshe da ya kai kwaɗaitar da shi ya abin da zai samu na lada a wajen Allah da irin aiki da yake mai kyau ya ce masa ai ya kamata ka kusanci ta ku zauna kusa sosai ku ringa hira sosai kamar ringa shiga ɗakin ta kana zama duk wannan aiki ne alheri wato an baka amana ka kula da amana na ah shine ma'anarsa ai yau wacan kaman kayi nesa nesa da na ba ka kulawa da ita amana to haka nan yake yayi ringa yaushe din ya ringa yaudararsa yana yana ƙara matsawa da shi yana matsawa da shi har ya kai shi lokacin da yana shiga ɗakin ta yana magana da ita wato wata rana ma ya zai ce masa kwata-kwata idan ka daina barin ta tana fita wasu su zo suna ganin fuskanta na duk wannan duka ne wato wannan duka barna ce daga kai dai ka ringa zuwa kusa da ita ka ringa ma yi ni a inda take in ya so da yamma sai ka koma wajen bautarka ya zo maka wata rana ma ya je sai shaɗin ya zo ya shiga tsakaninsu har ya taɓa jikinta ya sumbance ta har ya yi zina da ita daman ƙarshe kenan dama matakin dama abin da yake nema ke kuma da yanzu na da ita sai ta yi ciki to shi kenan shirai ya kwadaita masa ita har ya kai wannan matsayin kuma ta haifi ɗa namiji to an zo wajen dama abin da yake nema ka san shaidan makiri Allah ka raba mu da makirci sai kawai kuma ya ƙara zuwa masa ya ce masa to yanzu dai ta faru ta ƙare kaga dai idan ƴan uwan wannan yarinya suka dawo suka dawo gashi kayi zina da an wasu kuma har ta haihu to lalle za su kunyata ka za su wulaƙanta ka da haka bari na baka shawara in ji wa in ji shaidan ba ya ce bari ya ba shi shawara ya ce abinda za ka yi kawai shi yaron da ta haifa ka je ka yanka shi ka yanka shi kawai sai ka binne damun ba san da shi ba na kaga kenan sun zo ga yar uwarsu ba su san ta haihu ba shi kenan ya ce sai kawai kowa ya shiru magana ta mutu ba za su sani ba ya ce har ma ya ce masu kaga ita kuma ba za ta faɗa ba tunda laifi ne ta yi ba za ta gaya musu ba kaga shi kenan a suninka yaro shi kenan ya je yanka yaro sai shaɗin ya dawo ya ce masu to amma fa akwai matsala ita din ba za ta iya haƙuri ba ba za ta gaya musu kawai shawarar da zan baka tunda sai sun san yar wasu lokaci za ta iya mutuwa ita ba ka yanka ta ka yanka ta kawai sai ka binne su shi kenan da sun dawo ka ce ka ku ta da su sai a yi addu'a in shi kenan sai su tafi sai magana ta ta ƙare bayan ya kashe ta ya kashe ɗan ya birne su shi kenan ba a jima ba ko ‘yan uwa suka dawo bayan sun dawo daga yaƙi suka tambaye su ina ‘yan uwarsu ya ce a ya yi ta ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ya na eh ya ya fashe da kuka irin har ya ce kai yarinya arziki yarinya kirki Allah ya karbi rayuwarta ya yabe ta su ma yan uwan suka yi ta kuka aka je bakin kabarin ta suka dade suna bakin kabarin ta harka daga baya suka tafi suna ga shi ya gama aikin ha bai gama ba ni yan uwan sun je sun kwanta bacci kowannen su sai da ya zo masa a cikin bacci ya zo wa yan uwan su uku ya zo wa ɗaya daga cikinsu bayan sun kwanta ya zo masa a su ya zo musu a surar matafi kamar an aiko shi ne ya soma da babbansu ya ce ina ‘yar uwarka da kuka bari a wajen mai bauta suka ce ai ta rasu mun dawo mun samu ta rasu gashi gashi gashi ya ce a ƙarya yake ƙarya yake daidai waje kaza gashi gashi gashi abin da ya faru lalata yayi da ita ta yi ciki ya kashe dan ya kashe ta ya kowa binne ta kuma in ba ku ji ba ku je ku tona wajen za ku ga gawawakin su da ya zo ya gaya wa babban a cikin bacci sai ya tafi wajen mai biye da shi shi ma ya gaya mata ya tafi wajen kanin ya gaya mishi da safe da suka tashi kowa sai ya tashi a burkice kowa kama yana da abin fada na kowa yana dai na yi mafarki ba daɗi mafarki ba daɗi ha wannan ma ce ni ma fa na yi mafarki ba me ka gani sai nan ya fada kai fa shi ma ya fada kai fa sai babban ya ce musu kawai dai shanin shedan ne wannan wannan kwanan tiyaka sai garin ya ce allambur shi sai ya je ya duba sai ya je ya tona wajen sai ya duba suka ce to muje shine sai suka kama hanya suka je inda kabarin yake suka tona suka ga yar uwarsu a yanke suka ga ɗanta a yanke wato duk an yanka su an kuma jefa su a cikin rami suka ce masa abin da ya faru kenan to bayan da zai yi musu a lokacin shikenan dole ya yadda da haka ai na tsaya nan na tsaya karatun na wuce ko ina na tsaya falan majanna a to ai to ba na karanta sai na shiga wannan ta yace falan majanna alaihim al-layl wa akazu madaji'ahum ja'ahum ash-shaytanu fi an-nawmi ala surati rajulin musafir فبدأ بأكبرهم فسأله عن أخته فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها وكيف أراهم موضع قبرها فكذبه الشيطان وقال لم يصدقكم أمر أختكم إنه قد أحبل أختكم وولدا له غلاما فذبحه وذبحها معه فزع منكم وألقاها في هفيره اهفرع خلف باب البيت الذي كان فيه عن يمين من دخله آه فانطلقوا فأدخلوا البيت فإنكم فانطلقوا فأدخلوا البيت فإنكم ستجدونها كما أخبرتكما هناك جميعا وأتى الأوسط في منامه فقال له مثل ذلك وأتى أسجرهم فقال له مثل ذلك فلما استيقظ القوم أصبحوا متعذبين مما رأى كل واحد منهم فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم لقد رأيت الليل عجبا فأخبر بعضهم بعضا بما رأى فقال كبيرهم هذا هلم ليس بشيء فامضوا بنا ودعوا هذا عنكم قال أصغرهم والله لا أمضي حتى آتي إلى هذا المكان فأنظر فيه فانطلقوا جميعا حتى أتوا البيت الذي كانت فيه أختهم ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل له فسألوا عن العابد فصدق قول إبليس فيما صنع بهما فسعدوا عليه ملكهم من سمعته وقدم وقدم وقدم ليسلبه وقدم ليسلب فلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان وقال له قد علمت anni ana sahibuka alladhi fatantuka ah na'am bil mar'ati hatta ahbaltaha wa zabahataha wa bunaha fa in anta ada'tani yawma wa kafarta billahi alladhi khalaqaka wa sawwaraka khalaqtuka min mimma anta fihi قال فكفر العابد بالله فلما كفر بالله قال خلى الشيطان بالله تعالى خلى الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوا والعياذ بالله to shine bayan ya gaskata su shikenan sai suka kai karin shi wajen sarkin garin aka ce wannan aikin da yayi irin shi za a yi kashe shi za a yi sai da shi ɗin ya bari an zo da shi za a kashe shi ya an ɗaure shi a jikin itace sai kawai shi ɗin ya ƙara fitowa ya ce ka gane ni ya ce duk wannan abin daga kwaɗaita musu su kawo ma ajiyar yarinyar da kwaɗaita ma ka yi kaza ka yi kaza har ta yi zina da ita har ta ayo tun ni nasa in ji shaidan da haka yanzu ma ni kaɗai nake da solution ni kaɗai nake da yadda za a yi ko yadda za a yi ka kubuta abinda yake so in ji shaidan ba abu ɗaya za ka yi zai yi masa shine ya kafircewa Allah in ya yi kalmar kafirci yanzu zai sa ya san yadda zai yi ya sa su kyale shi shi kenan sai ko ya yi ya yi kalman kafirci ya yi kafirci yana kafirci ko kawai shaɗar sai ya ba shi wani aka kashe shi tafsirai da yawa maluman tafsirai da yawa suna kawo wannan kissa a inda a suratul hashiri inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa kamar salin shaidan إذ قال للإنسان كفر ولما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها حرق الشنعاء ذاك الشكاوى والنكسة kaga shikenan ainihin kana jin wasare ne ko salula to shikenan yayi masa to kaga wannan shi nashi haka ya fito amma yanzu yana wa mutane da yawa Allah ya kiyaye yana wa mutane to kaga wannan ya tabbata yayi cikin ya cika ba da babu imani Allah ka tsare mu ga alhalin da yana tan mutum ne wanda yake na na kirki wa an ana qala kana rajulun nasraniyan fa aslama wa qara al-baqarata wa ala imrana fa kana yaktubu lin nabi sallallahu alaihi wasallam فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت فأماته الله فدفنوه فأصبح وقل فزته الأرض قالوا هذا فئل محمد وأصحاب وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبه ما فألقوه فحفروا له فعامقوا فأصبح وقد لفزته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استدعوا فأصبح وقل فزته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه ما لا يتي أقوى تكسا حديثي ne wanda aka samo shi daga wajen Anas wanda yana nan a cikin Bukhari wannan hadisi wani bature banasare ya zo ya musulunta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har ya karanta suratul baqara da suratul ali imran kuma ya iya rubutu sai yana rubutawa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi kawai wata rana sai ya kare yayi rida ya bar musulunci ya koma nasaran shi shikenan kuma sai yau Allah ya kashe shi bayan ya mutu idan aka binne shi sai kasa ta fito da shi idan aka binne shi sai kasa ta fito da shi to sai suna cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda ya ji haushi ya gudu ya bar shi yake tonawa ya fito da shi shi yasa suka binne shi na daya kasa ta fito da shi suka ƙara binne shi kasa ta fito da shi suka ƙara binne shi kasa ta fito da shi shike ne haka suka yadda shi shi ma wannan yana daga cikin mummunar cikawa Allah ya kiyaye wanda ya imani ya da ya kafirci kaga kowa ya san irin cika cikawa ce ta kafirci dan shi ya riga ya bar ma musulunci Allah ya kiyaye nan mararraban nan ina jin na taɓa gaya muku akwai wata shekara wani da ya zama ya yi ridda ladani wani masallaci ya ridda ana mararraba aka zo aka ja shi aka bashi ya zama kirista kar ku ce wai ladan ka san ladan kala kala ne ladan ko ina ana samu akwai wanda jahili na akwai da cewa shi harkan imani ba ilimi ba ne wallahi kyauta ne da Allah Allah ka tsare mu ba wani maganar takaman ilimi ba ne ba wani da kawa kawai kai ta roƙon Allah ya tsare eh shi a nan mararaman nan ya ce yayin da har yana zuwa coci wata ranar lahadi zai je coci mota ta kaɗe shi ya mutu annan wannan mararraban kaga ba tarihin mutanen da bane na wannan tarihin yanzu ne da haka har gobe yana faruwa mutum ya yi imani ya dawo babu imani Allah ya kiyaye duk wannan alamu ne cikawa ce wadda take mummuna sai mala yace asbabu sani fa huwa da'aful iman wato sababi na biyu shine wato raunin imani فهو ضعف ضعف الإيمان في العقل ثم استيلاء حب الدنيا على القلب وما ما ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى وقوي حب الدنيا فيسير بحيث لا يبقى في القلب موضوع لحب الله تعالى إلا من حيث حديث النفس ولا يظهر له أثر في مخالفة النفس والعدول عن طريق الشيطان فيورث ذلك الانهماك في اتباع الشهوات حتى يظلم القلب ويقسوى ويسود وتتراكم ظلمة النفوس على القلب فلا يزال يدفئ فيه من نور الإيمان على دعته حتى يسير طبعا ودينا فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك الحب أعني حب الله ضعفا لما يبدو من استشعار فراق الدنيا من استشعار فراق الدنيا وهي المحبوبة محبوبة الغالبة على القلب فيتعلم ويتعلم القلب باستشعار فراق الدنيا ويرى ذلك من الله فيقترد ضميره بإنكار ما قدر عليه من الموت وكراهة ذلك من حيث إنه من الله فيخشى أن يسور في باطنه بغض الله بغض الله تعالى بدل الحب كما أن الذي يحب ولده حبا ضعيفا إذا أخذ ولده أمواله التي هي أحب إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب الضعيف بغدا فإن اتفق زهوق روحه في فإن اتفق زهوق روحه في تلك اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة فقد ختم له بسوء والعياذ بالله وهلك هلاكا مؤبدا وسبب الذي يفضي إلى مثل ذلك الكاتمة هو غلبة حب الدنيا والركون إليها وإن كان يحب الدنيا أيضا فهو أبعد عن هذا الخطر وحب الدنيا رأس كل خديعة وهو الداء العجال وقد عم أصناف خلق في ذلك كله آه كله لقلق المعرفة بالله آه لقلة معرفة قلة المعرفة بالله تعالى إذ لا يحبه إلا من عرفه ولهذا قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin fa idan a kullu man faraqat huruhu fi halati khadirati inkari ala Allah ta'ala bi babi bi balihi wa zahara bugudu fi'l Allah bi qalbihi fi tafriqihi bainahu wa bain ahlihi wa malihi wa sarihi wa sa'ir muhabbihi فيكون موته قدوما على ما أفقده وفراقا لما أحبه فيقدم على الله قدوم العبد المبجد العابد إذ قد قدم به على مولاه كحرا فلا يكفى ما يستحقه من الخزي والنكال وأما الذي يتوفى على الحب فإنه يقدم على الله تعالى قدوم العبد المحسن المشتاق إلى مولاه الذي تحمل مشاق المح... تحمل مشاق الأعمال ووساء السفر طبعا طمعا في لقائه فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم فضلا عما يستحقه من لطائف الإكرام وبدائع الإنعام ملائكة نبي abin da yake sa a yi mummunan cikawa Allah ka tsare mu shine raunin imani mutum ya zama yana da raunin imani me yake kawo raunin imani san duniya san duniya ta zama ta narke a cikin zuciya karka ji an ce san duniya fa ka ci zuwa kasuwa gobe na ba shi musulunci yake faɗi ba ai gara ai bayani ko kar wani ya ce shi ya daina zuwa kasuwa tunda ai kuskuri yake nema a kasuwa na ba shi ake magana ba ana neman duniya saboda lahira abinda ake nufi shine mutum ya sake san duniya shiga zuciya amma in Allah ya baka ita a hannu ana ayayi kyau na ai a za a more ka yi sadaka ka yi zakka na ka je haji ka je umra na ka taimaki yan uwa ka gina masallaci na wannan alheri ne babba aiki to ba shi ake magana ba ka barta ta shige zuciya ta yadda za ka zama babu alheri tare da mutum ta zama sanadiyar in Allah akwai wanda kudinsu da suka samu kudi sai suka daina sallah ba ku ce min iko ba Allah ya akwai na akwai wanda da yana ayyuhan nasu kullum yana masallaci na nufin bai da ku amma da ya yi kudi ike da akwai wanda kullum yana sallah saboda bai da mukami Allah da ya yi mukami shi ke nan na? to ai mai ma a ofis yana kokari ai akwai wanda ma ba ruwan shi ai kudi ya yi kudi da ka ja na hayi ala sala in yana wuce ya ji ala hayi ala sala sai shi da ya ce kaji ana kiran talakawa na wallahi da ba shi a ciki na ko bai furta ba abin da yake faɗa ke ba ya ma ciki shi ba da shi ake ba ba ruwan shi ne wai ya taba bai shi da ba da shi ake ba shi ba ma kaddara wai cikin da ake hayya alal balawai ana neman shi shi ba da shi bane su manya ne wannan musiba ce musiba ce babba girma kamata ya ma a ce ai wanda ya samu girma ma shi ya kamata ya tsaye da sallah na wanda ya samu kuɗi ma ai shi ya kamata ya tsaye da sallah na ka shafar ka zo ka cika ji ka zo kai ta sallah abin ka na na ai yadda da ya samu duniya amma ina shi dan baibarin haka shi yasa wanda kuma bai samu duniya ba kanka yadda kuma sallah ta wuce ka na wallahi kanka yi 20 na eh ainihin bi babu kuwa ai kaga talaka baya sallah bai da hankali na ba yana ce mai kudin da baya sallah yana da hankali ba amma dai na talaka ya fi hauka kun gane hausa bare ma na Najeriya na ko ina ma ai na na ko imama to kana tallaka ba kai sallah ba to me zaka yi kada ku anan kada ku a lahira na abin yayi yawa da haka ka tsaya tsaya ka bi Allah eh shi ma mai kudi ya tsaya ya bi Allah eh dan shi Allah ba yana ba mutum kudi wai dan ya tashi a wuta bane ko kada kamar yadda Allah ba yana sa mutum ya zama talaka dan ya tashi a wuta ba ko kada kowanne kawai jarrabawa ne Allah yana yin abin da ya ga dama kuma ya faɗa wa nabluukum bi sharri wal khair fitna yace wa ilaina turja'u haka muke jarraba ko wasu mu jarrabe su da kudi wasu mu jarrabe su da talauci yace Allah ya ce duk jarrabawa ne kawai abin da zaka yi kokari ka ci jarrabawa in an jarrabe ka da talauci ka yi kokari ka ci in an jarrabe ka da kudi ka yi kokari ka ci shikenan ka abin da ake nema ba wanda aka jarrabe ka wai in ka ci zaka sha wahala kawai shi zaka yi kokari ka ci jarrabawa kuma kaga dai ka san jarrabawa talauci na yadda ake a ci ai kun sani na o ba ku sani ba yanzu za ku sani da jarabawan kudi amma ku sani da ake a ci na yawa shi da mai kudi jarabawansa shi ne ya yi ta ba da kudinsa ya yi ta aikin alheri ta je makon mutane shi ne jarabawansa babba in zai nemi kudi ya nemi halar in zai ba kuma ya kashe ta hanyar alheri shi kenan abinda ake nema eh ya alheri dan uwansa makotansa abokansa kowa ya ce Allah ya albarka shikenan ya ci jaraba taimaki addinin Allah mazallabi qulillah qardan hasanan fa idaihu shikenan shikenan da shi ya ci jaraba ya haye ya more anan ya ji lahira ya more kamar jaraba talaka ta buya ko na to eh tabbata saboda ai kaga shi jaraba talaka na yau babban kenan na farko haƙuri ye lalle haƙuri kaga wajen haƙuri ne shi ne in za a fassara ma sai a kwana ba a gama ma fassara haƙurin nan kaga ne zai haƙuri ba zai dinga cutar mutane zai haƙuri ya bi Allah zai haƙuri da shaidan saboda shaidan zai ta zuga shi ta zuga shi ya sa shi yana ta wasu maganganu wani in ka ji talauci ya ratsa shi kamar zai zaki Allah suka ji maganganun marasa kyau har ma ka je wani yana cewa su duniya rakiya suka zo kuka rakowa ba wanda ka rago haka kazo haka Allah ya tsara na kawai ka yi fatan ya zama ma alheri saboda ai wani talaka da kaga Allah ya bashi talaka Allah taimakon sa yi wallahi Allah taimakon sa Allah yi ah to yanzu wanda in yayi kudi ba zai dinga sallah ba ba gara ka zana talaka ba na me amfanin rayuwar duniyar nan mutum da zama wuta zai shiga ai ba ta yi ba ya kawo ka zauna kowa da kaga Allah ya yi ya san ya to yadda ya bar ya bar mutum cikin magabata akwai wani malami yana da ismullahi al'azam yana yi addu'a Allah yana amsawa ya taba zuwa ya samu yara suna wasa a ɗauye suna wanka a ruwa sai wani yaro shi kaɗai gurgu ba ya iya tafiya shi ne yana waje yana ta kallon su tausayinsa ya kama shi kawai sai ya addu'a yaro kawai sai ya miƙe yana miƙa ya shiga ruwa kawai sai ya danna kan wani yaro na? ya sake addu'a Allah ya ƙana na da shi da zana lafiya so ba kowa ne kaga yadda kaga mutum Allah ya ajiye shi ka kyale shi na Allah ya san hikimar da ya ajiye shi eh kawai ka bar Allah ka lokaci sai shi ya san komai ne ya san komai za ka yi ta ganin abubuwa da suke ta faruwa yanzu na san kun ga wani wata wani wani yaro da wa ya kai ya kai mahaifiyarsa wajen kidnapper na mahaifiyar da ta haife shi ya je ya sa aka zo aka yi kidnapping ɗinta yanzu wannan ɗan inda Allah ya hana matar na haihuwa ba sai ta damuwa ba na sai ta damuwa amma da ta san cewa wannan za ta haifa na da da sarauki Allah ka ta aihu dan da ya kashe ubansa inda ya san haka zai faru dan Allah zai haife shi shi yasa Allah karshe da ya gama sai ya ce wallahu ya'lamu antum la ta'lamu shi Allah ya san komai ku ba ku sani ba da kawai ka karbi abin da Allah ya baka kai godiya kai hakuri da matsayin da ya ajiye ka shi ya san me yasa mala yace raunin san duniya wanda yake oke a nan na tsaya ko to ina ga ai tsayawa za mu yi a nan in mun zo mu tashi a sababu sani don karatun yana da yawa sosai sai mu tashi a nan a sababu sani insha Allah akwai akwai su da yawa ma gaba da gaba yana cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka husnal khatima ina nufin darat Allah ina roƙonka kyakkyawar cikawa wato yana daga cikin abin da ake so dan adam yayi ya lallashi zuciyarsa ta yi haƙuri ta yi dara ta mutu kun gani mutuwa ba daɗi ba wanda yake so ba wanda yake so musiba ce amma Allah ya riga ya zartar da ita sai an mutu da haka mutum maimakon ya zama kullum fushi kawai yake yi zai mutu ai kun gani kawai shi ba wani abu kawai wanda shi yake sa mutum ya wayi gari a rayuwarsa ma ko maganin mutuwa baya son ci wannan kuma musiba ce ka yi haƙuri ka yarda za ka mutu wannan kuma ba zai sa ka mutu ba saboda ita mutuwa ana mutuwa ne in lokaci ya da wanda ya yarda zai mutu da wanda ya ƙi yarda zai mutu duk labarin su iri ɗaya ne na babu wanda zai mutu sai idan kwanan shi ya ƙare babu wanda in kwanan shi ya ƙare zai zauna na a ya gane Allah maɗaukakin sarki kuma ya mana lokaci ne wallahi lokaci ya mana duka idan lokacin yayi Allah cewa yayi wani kulli ummatin ajal yace idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah yace kowace al'umma mun musu lokaci da lokacin yayi babu gaba babu baya Allah ya samu cika da imani kaga kana tuna wannan kuma in kana tuna ma kowa ma in ka mutu zai rako ka ba mai zama to har ma kuma kana tuna in ka mutu in an mutu ina za a koma wajen Allah ba za a koma kuma wo za ka koma wajen wanda kake so ko ba ma son shi ne na to kana son Allah za ka koma wajen wanda kake so ashe wata ran ma sai ka ɗan daɗi za ka koma wajen Allah na eh mana za kuma wajen mai son ka masoyin wanda kake so mai rahama mai jin kai mai aljanna sai ka ga bai kamata kuma kullun kai ta fushi da an ce za a koma wajen shi na da an ce za a koma kawai kai in ana so a bata ma rai ka a ce ma za a mutu wannan ba ka kawai kai haƙuri kana nan kuma ba za ka mutu ba amma ba lokaci ya zo sai an mutu Allah ya samu cika da imani da haka akwai addu'a direct akwai abin da ake a cikin tahiya ƙarshen abin da rogo alamun ya wuzu duka in min min azabin kabiri wa min azabin namin wa fitnatul masih dajjal na wa duk wannan ai ma'anar su husnul khatima inda mutum Allah ya samu zai samu husnul khatima da kuma ka ringa roƙon Allah shahada annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya roƙi Allah shahada da gaske to ko ya mutu a gida zai mutu ya shahidi ko a kan gado ka mutu aka mutu shahidi za ka ga wasu mutuwa mutuwa na ba daɗi amma mutuwa wasu sai ka ji daɗi in an ga ma yadda suka mutu na nufin cikin wato abin nan wasu kawai za ka ga har har gab da za su mutu kawai suna cikin hayyacinsu sun san lalle tafiya za a tafi kuma ana ana ana kinkintawa haka ake son musulmi kuma zaman duniyar nan kai yanzu an barka a duniyar nan ma me za ka yi dai me za ka yi na na gajiya kan za ka yi me kake a duniya ne ba dai ka sha kunu da safe ko shayi ba ne kai wanka ka sa riga ka shiga mota ka je aiki ka dawo kai bacci wani abu ake yi in abinci ne yanzu ba ma abinci ne daɗi a duniya na babu ai yanzu dai abubuwa ga shi nan ga cututtuka ga abubuwa ai in mutum ya mutu da imani yanzu ya more wallahi zai je ya huta shakata ka ji daɗi asararka a cikin tsuntsu kai ta yawo yawo fa Allah ya mana haka eh matsalar ne shine mutum ya mutu ba daidai ba akwai matsala wallahi akwai matsala nan ne zai gama shiga ya zauna a duniya wanda ya mutu ba imani kan gane duniya gaskiya amma Allah in ka mutu da imani wannan ai wahala ce duk duniya wahala ake sha ka ga kowa wannan kowa wahala yake sha karka cire kowa kowa karka cire shi in na ce ba kowa daga kan shugaban kasa na shine babba ko number 1 to har ka je number 0 kowa wahala yake sha kuma haka Allah ya tsara kuma shugaban kasa ba na Najeriya ba na duk duniya haka Allah ya yi duniya wahala ake in Allah ya baka kuɗi wahala za ka sha in ba ka da kuɗi wahala za ka sha in kana da mulki wahala za ka sha in ana mulkanka wahala za ka sha in kai ilimi wahala za ka sha in ka zama jahili wahala za ka sha sai in kwanan na gaya muku na wallahi wahala ne haka Allah ya laƙar halakana insana fi kabar maza ce man gama to wanda ya san wannan ai kaga sai kokari shi ya jin daɗin gaba eh wa innal akhirata lahiyar haiwanu da kanu ya alamu in ji Allah a yi daɗin na can nan nan da zuwa wannan ba za ka yi duk abin da ka gani shi daɗi kawai na ɗan lokaci ne daɗin gangan ita duniyar nan gaba ɗaya abin nan ce dirama ce wallahi dirama ce duk abin da ka gani a duniya ƙarya ne duka ƙarya ne duk kuma da ka gani ƙarya ne yaudara ne to bai shaka ayoyi ba idan zai ina gwamnatin buhari ina kabinan na buhari an za ka gane duniya yaudara ne kawai rudu ne an wuce an gama sai kuma kiyama da wanda ya shiga ciki da wanda bai shiga ba da wanda ya samu da wanda bai duk an gama saura hisabi da ka kawai dan lokacin nan ne ka yi kokari kawai ka kai ma ne ne za ka tabbatar kana tare da Allah tabbatar ka tsare dokokin Allah ka yi abin da za ka yi har Allah a tsara ranka kana musulmi shi ke dan ka haye Allah ya samu haye na'am amin ma'aurata kuma ma'aurata guda biyu ok yawa na ce ma'aurata maza kuma ɗaya ya yi buko ɗaya mai buko ba akwai matsala a yadda yau abokai yawa ok shi ne rubutu dan boko oh kun ji magana ai wai abokai ne guda biyu ɗaya ya yi boko ɗaya bai yi ba to shi wanda bai yi boko ba suna rigima da matar shi shi ne sai shi wanda bai boko bai roƙi wanda ya yi boko ya rubuta masa saki ya saki matarsa sai ya rubuta ya sake ta sake daya shi ne mai boko bai ba wa abokin ba ko sai ajiye a teburinsa sai matarsa ya matar ya boko ita ma sai ta zo ta ɗauka sai ta karanta sai ta fage da kuka a wannan babu wani ke sai ya karɓa ce ba na ke ba na a wannan babu ba abin da ya shafe ta ai zai zai karba ce a ba wasiƙar ki bane in ki ga wasiƙa ba ta ki baki dena karantawa eh shi kenan na eh wannan zai hau kan shi ne a ce ko da wasa yake yi da ita yake yi shine na na musulunci amma wannan ba na ta bane ba na ta bane eh wallahu a'lam na'am ala na'am to ai ku ji abin da ya tambaya yace suna magana ne da abokin shi suka zo kan aya da Allah yake cewa wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah cewa sai yace ya taba ji a malamai sun ce wannan ita ce aya da ta sauka la a cikin Qur'ani daga ita Allah bai sake wa kwa magana ba wannan ita ce mafi yawan malamai kuma ita ce mafi inganci akwai wanda suke cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ita ce amma dai wannan ita ce din to shine sai yace to yaya bata zo kaman a karshe ba ko tunda ita ta sauka sai ka ga masa yadda aka jera al-qur'ani ba yadda saka sako haka suke a jere ba duk ayoyin qur'ani ba haka bane lokacin da za a rubuta nan cewa ake yi idan lokacin da aka saukar da ƙur'ani surar da take ana da surori guda 114 a cikin alkur'ani to yanda ake idan sura ta 70 wata aya na ciki sura ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam in yana ga sahabbai sai ce ku rubuta ta a sura kaza na nufin in aya ta sauka sai ce ku sata a waje kaza haka ake haka aka yi su wannan sahabbai da suka hada Qur'ani hadawa kawai suka yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa cewa ku rubuta kaza kuma alqur'ani na shekara 23 yayi yana sauka irin wannan sauka wacce sauka na rana daya inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzir wannan ita ita ce ta daren lailatul qadr daga can baitul izza zuwa sama'i duniya wannan amma saukan alqur'ani a duniya shekara 23 yayi wannan ya taba wannan Allah ya tabo da aya ba a taba shi ba kyau wannan yayi haka nan aka gama da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam kace masu ya kakkasa su da haka ba a jere yadda suka zauka suke ba mm wallahu a'lam sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala a gina ta? akwai makocin malam ya kwacen zariya da ya rasu Allah ya kai shi Allah ya sa ya huta akwai talban katsina da ya rasu jiya da ɗanta shi ɗan ma an ce da shi aka yi jana'izar bayan ya dawo shi ma ya bi shi to duka Allah ya ji ɗansu Allah ya sa sun huta wanda suka rasu da mun san su mun san su ba musulmi Allah ya ji ɗansu iyayenmu da suka rasu Allah ya jikan su malumanmu Allah ya jikan su mu ma idan ta mu ta zo Allah ya jikan mu Allah ya samu cika da iman kare ta fatiha bismillah rahman إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين